أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Okay. baya ka jama'a assalamu alaikum muna da sanarwowi kamar haka idan Allah ta'ala ya kai mu gobe bayan sallar juma'a da misalin karfe uku na yamma malam zai kai ziyara masallacin barwa wanda yake nan bakin jibilu da misalin karfe uku na yamma zai gabatar da lacca a masallacin zuwa karfe hudu awa ɗaya daidai in Allah ta'ala ya kai mu a bayan nan
za a bude masallaci nam masallaci ne da aka sa aka rusa shi aka sake gina shi insha Allah ta'ala gobe za a sake bude shi dan haka muke kira ga al'umma ga duk wanda ya samu hali a halarto saboda muhimmancin wannan a, wa'azi insha Allah Allah ta'ala ya taimaka akwai kuma latta da malam zai gabatar a makarantar galadima a ciku health and technology wacce take can kan hanyar kalsingi da misalin karfe hudu da rabi na yamma din idan allah ya kai mu malam zai gabatar da latta a wannan a makaranta din sai kuma ranar asabar sha biyar ga watan uku nan malam zai kai ziyara garin bajoga zai gabatar da darasi a can in allah ta'ala ya kai mu ranar asabar allah ya bada ikon halatta za mu sanar ta zuwa a za mu tafi kai tsaye zuwa ga tambayoyin da suka zo hannu insha Allah wanda yake cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa a yace malam menene hukuncin wanda yake tasbihi a zuciyarsa ba tare da ya motsa bakinsa ba
shi tasbihi ana samun ladan tasbihi ne idan an furta an motsa baki shine za a ce kayi karatu kuma kayi wata harka kayi motsi kamar karatun alkur'ani ne wanda ya bude shi yake masa karatun jarida kawai yana kallonsa sa yana juya shafi kallo yake baya motsa bakinsa to wannan ba karatu yake yi ba yana tadabbur ne yana tunani ne kawai tunani yake akan ayoyin akwai bambanci tsakanin ƙira'a da kuma tadabburi akwai bambanci tsakanin ƙira'a da tadabburi wanda yake da cikakken lada kuma ya haɗa abun guda biyu shine da kira'a da tadabburi ayi kira'a baki ya motsa kuma ayi tadabburi a take mana ayi tunani da aka tasbihi ba a zama kawai mutum ya zo yana zare idon su ya rufe bakinsa dole sai ka bakinka ya yi motsi ko da baka ɗaga sauti da shi ba in mutum yana so ya samu cikakken lada na yin tasbihi me dalili an tambaya a hadisi cewa ku sahabbai yaya kuke gane annabi yana yin tasbihi a cikin sallarsa ko yana yin karatun tahiya ko yana addu'a suka ce bittirabi lihiyatihi da kaduwar gemunsa idan annabi yana tasbihi ko yana karatu na sirri a sallah ko kuma yana zaman tahiya ana ganin gemunsa yana dagawa yana sauka yana dagawa yana sauka yana dagawa yana sauka to kaga wannan yana nuna cewa lallai idan mutum zai karanta wani abu da yake so ubangiji ya bashi lada to akwai buƙatar sai ya motsa harshensa a kai Allah ya ba mu dacewa muna amfani da wannan dama muna addu'a kuma muna roƙon addu'a ga wani ɗan uwa cikin magabatanmu kuma manyanmu da cijo bawan Allah mai suna wato kadi hadi aminu findiga Qadi Hadi Aminu Findiga shi wannan bawan Allah zaka iya cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya musu arziki suka tsallaka rijiya da baya ka san tsallakewa rijiya ta baya baya mai rabo ne yake iya yi in kuma kana so ka gwada wata rana ka gani lokacin da aka yi hadari a wannan gari na ɗan uwanmu da Allah ya masa rasuwa da ake ce da shi Baffa Ibrahim kanin Alhaji Yarima da Allah ya masa rasuwa Mautul Fuja Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama tare da shi wannan bawan Allah shi Qadi Hadi Aminu Findiga kenan da shi aka yi wannan hadari amma ya gamu da kareya kareya kareya ya fi ɗaya ya fi biyu ya kakkare a jikinsa amma da yake Allah ya sa yana da nisan kwana har yanzu yana kwance ba shi da lafiya duk karatun nan da muke yi muna yi ne tare da shi kuma ya aiko cewa a gaya mana zuciyarsa tana tare da mu yana bibiyan dukan wani abuwa kuma a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya dan uwansa da ya rasu shi ma Allah ya yafe masa to duka ne mun musu addu'a gaba daya shi Allah ya tashi kafadunsa Allah ya sa ya tashi ci gaba da yi wa musulunci da al'umma aiki kuma irin waɗannan manyan mutane jari ne a ƙasa gaba ke ɗaya tun da har mutum ya kai matsayin ƙadi a shari'a kaga babban mutum ne kuma muna da sha'awa mu samu irin waɗannan bayan Allah da za su taimaki musulunci su taimaka wa rayuwa sai maka wannan samari matasa Allah ya baka lafiya Allah ya warkar da kai sannan kuma muna sanar da yan uwa idan Allah kai mu rana ice rana litinin ay alamis rana ice rana alamis na tabbatar azumi ya kai 20 ko da wani abu ko rana ice azumi ya kai 20 da wani abu tunda yau kusan 13 ne ko 20 ne ko 20 da wani abu to a wannan rana ce za mu je da'awa ta gidan kurkuku da muka saba muna zuwa duk shekara gidajen kurkuku na wannan jiha mai albarka muna zuwan gidajen da dama cikin taimakon Allah ana kai musu taimako da aka saba wanda ɗan fursuna yake bukata haɗa da sutura kayan sakawa da sababbi da tsofaffi takalma abinci, omo, sabulu, madara, bombita da wasu kayan da suke amfani da shi na sana'a irin suke kyan ɗinki da sauran abubuwa da ake amfani da shi na amfani na sana'ar hannu akwai masu ɗinkin huluna irin ta kaina ɗin nan akwai masu ɗinkin riguna saboda kada gwamnati ta basu suna zaman banza duk an koya musu amma abu mamaki sai ka je gidajen kurkukun ka tarar da mutum ɗari ko mutum saba'in ko hamsin ko talatin ko arba'in suna koyan ɗinki suna koyan ɗinki a kan keke ɗaya gaba ɗaya keke ɗaya ne keke da ake takawa keken ɗinki guda ɗaya ne ba su da hali ba su da iko irin mu dai kungiyoyin da ake shiga na musulunci masu wa'azin su ake kai mana ake kawo mana kuka cewa don Allah mu taimaka ko tsohon keke ne mu sai wa yaran nan su koyi dinki su daina sata in sun dawo ga waɗanda suke sata to kaga akwai bukatar mu tuna da ƴan uwan nan namu da suke fursuna kuma ina shaida muku kuzuci shekara ina faɗa ba kowane ɗan fursuna ne yake mutumin banza ba da yawansu akwai mutanen kirki akwai wanda hauce ta hausu akwai wanda larura da tsautsayi ya kai su bai kamata mu manta da su ba wannan garaɓasa ta azumi da ake ci mu kyale su ko dibinon buɗe baki bara mu kai musu ba ita gwamnati ba aikin ta bane ta sai musu dibino su yi buɗe baki mu ne ƴan uwansu da za mu taimaka duk dai barnar da suka yi ba su fita daga sunan musulunci ba in ma sun yi barnar yanzu kayan da muke tarawa a nan majalisin duk shekara sutura kaya da muke tarawa a wannan majalisi mai albarka wallahi tallahi gidajen kurkukun nan duka wajen guda hudu da muke zuwa gari kaza gari kaza gari kaza billiri jam tula da waje sauransu wallahi da kayayyakin nan da kuke bayarwa da shi suke sallar idi tsohon kaya da zaka dauka wani kayan in ka ba cire shi ma yana warin gumi haka za a dauka a bawa dan fursuna yana murna yana rungumewa a kirjinsa idan an yi idi gabaki ɗayan su haka suke zuwa su yi sahu su ma suna yin sallar idi a cikin fursuna yanzu amma mu muna nan muna raye muna yawo muna zuwa inda muke zuwa mu kasa mu kasa mu kasa tanadar riga guda ɗaya ko biyu tsohuwa a cikin rigunanmu da za mu kawo a kai wa mutanen nan kuma a shekaran nan fa sau ɗaya ne muke wannan aikin da haka ina sanar da ku rana ita yau yawar haka na san mun je mun dawo insha Allah muna da rai da lafiya da haka kamar yadda muka saba muna sanarwa kofa a buɗe take duk wanda zai kawo wani taimako da za mu taimaka waɗannan mutane mu sa musu farin ciki da jin daɗi da kwanciyar hankali mu rage musu raɗaɗin zaman gidan kaso ɗin nan don Allah mai musu bil munasaba a wannan karatun dai a irin wannan bayanin da nake yi ta hanyar kafafen yada labaran nan da muke amfani da su na zamani ta facebook ta wani abu wani mutum daga lagos yanzu haka na san yana gani na daga lagos bara ya ji wannan sanarwa ya yi kuka ya zubar da hawaye ya ce yanzu malam yan uwanmu suna layi akan magi kwaya ɗaya omo kilin guda ɗaya suna kokawa ana basu sabulun wanka wani sai ya ce maka watansa biyar bai yi wanka da sabulu ba ko wata bakwai wani gaba ɗaya kayansa gajeren wando ne a jikinsa bai da dogon wando ma da zai sallah da shi wani fa wallahi ko takalmi bai da shi slippers slippers ɗan naira ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu wallahi wani ɗan fursuna bai da slippers to wa zai ba shi babu rayuwar ba ta da daɗi idan aka gaya muku irin yadda suke ciki irin wannan ƙungiyoyi na addinin musulunci alhamdulillah mu ne muke shiga mu kai musu tallafi da agaji bawan Allah ne ya ce malam in Allah ya so ya yadda baɗi zuwa gidan fursuna da za a yi a kumu ɗin nan sai na kawo gudunwata wallahi malam shekaran jiya ya turo mana nasa taimakon daga Lagos talaka ne ka san me ya kawo suturarsa ya ɗebo kayan sawansa da na abokanansa da tsofaffin takalmansa ya wanke su ya goge wani kayan ma na atamfa ne daga gani ma daga Lagos din yake ya sai kwanan siga ko dai ko biyu ne ina irin robobin shan ruwan nan irin wannan roba irin wannan roba din nan a ciki ya zazzaga ya zuzzuba sigansa ya yi gane maso guda, guda ɗaya tun daga Lagos ya ɗoro ta a mota ta taho har Gombe aka zo tasha aka ba da lambar waya ya ce a ɗauko a kawo nan kumu wajen Malam Abdallah wajen tafsiri idan za a je wa'azin da za a yi na gidajen kurkuku nima ga gudun wata daga Lagos yanzu haka kayan suna nan a gida an ɗauko su daga Gomben an kawo na ce kuma in Allah ya so yadda sai mun je mun danka wannan kaya ga waɗannan mutane da waɗannan wannan bawan Allah yake sha'awa a garin nan ba laifi zan faɗa saboda himma akwai ɗaya daga cikin iyayenmu mata iyalin mai girma a wannan a a a ardo injiniya hakimi hakimin tashan magariya yariman kuma ako ita ce duk shekara akwati guda take turo mana ta san me take yi duk kayan yaranta da wanda suke a kaduna da wanda suke akwai yayanta wasu na aure a ingila wasu na kaza duk kayan su gaba daya hake tattattarowa da wani atamfa da wani kayan sawa akwaci guda ta ce wannan abawa marayu tsofaffin takalma riguna da sababbin kayan sawa da takalma da waye da sauransu mace ce a nan take a nan tashan magariya ta ce ba za a batta ba sai ta ba da gudunmawarta duk shekara wallahi matan nan sai ta samu abin da za ta kawo kayan nan nata yana cikin abin da muke tsintsinkawa mu rarraba wani idan mun zo rabawa marayun mu kaya sai mu ta raba musu in ka ba wa yaro maraya ɗaya takalmi guda ɗaya in ya rinka maka dariya yana murna a gurin na a masallacin nan in ka ba wa yarinya marainiya siket ne guda ɗaya na yara ne yan birni aka kawo mata marainiya aka bata tsoho ne fa ba sabo ba in ka ga farin cikin da ake sata za ka yi mamaki yanzu yaran da muke ɗauka marayu muna ba su taimako duk shekara a nan gurin wallahi azim bana a yanzu haka ɗin nan mun ɗauki yara kaɗan ya hana mu ɗauki yaro ɗari biyar a wannan dai masallacin nan masjidul ansar yaro ɗari biyar yaro ɗari biyar duka kayan da muka siya da za mu yi musu ɗinkin nan bai wuce naira miliyan ɗaya da dubu ɗari kaza ba nawa ne dilar atamfa dubu ɗari uku ne da wani abu nawa ne dilar kaya da za ka saya mai arha da za ka samu yaji ɗari biyu ɗari uku dubu ɗari uku ne da wani abu idan ka haɗa naira miliyan ɗaya da wani abu za ka iya yi wa yara ɗinki ɗinki yaro wajen mutum ɗari biyar yanzu yaro maraya a garin nan duk ‘ya'yan ‘yan uwanku ne da suka mutu insha Allah sai mun raba masa kaya sama da yaro ɗari biyar a gurin nan da kuma iyayen marayu ina muku wannan bayanin ku gane cewa shi fa wannan da'awar bara fa mu ta zuwa mu ta jan aya da hadisi mu ta karatu mu ta karatu ba ma taimakon gajiyayyu ba kuma ni ban fahimci da'awar a matsayin haka ba dole mai da'awa mai wa'azi dole al'umma sai an haɗu ana taimakon gajiyayyu ai taimakon ma shi ma da'awa ne amma mu zo mu ta jan aya muna hadisi muna kaza mu ɗan uwanmu suna mutuwa da yunwa yaro maraya laifinsa kawai ubansa ya faɗi ya mutu a zo a tafi idi yana kuka a cikin unguwa bai da tsumman da zai saka a ranar sallah a yaya mai bakin ciki yana tare da musulmi ba daidai ba ne da haka ina so tafiyan nan mu tafi da ita da taimakon miskinan cikinmu ba mu da hali da za mu iya yi da yawa da yawa da yawa amma ɗan kaɗan ɗin mu samu mai to a nan abin da nake so ce da kai idan har wani daga lagos ban taba ganinsa ba shi ma gani na yake ta wannan wayar ya turo taimakonsa na tsofin kaya da kwanon sugansa biyu da tsofaffin takalmansa ya gana masu ya turo ya kamata kai dan garin koman nan mu zo muna hada ka Allah annabi ka ba mu tsohuwar rigan da zamu kai gidan fursuna ka ji ka kawo kai ba za ka taimaka Allah ya maka albarka ba kai ba za ka nuna kana sha'awa ba da haka mun bude kofa gobe har zuwa ranar alamis da za ta zo insha Allah tabaraka ta'ala kofa a buɗe take duk wanda zai ba da tallafi ya bayar da agaji ya bayar da taimako akan wannan tafiya ta wa'azi to kofa a buɗe take Allah saka da alkhairi yanzu ba zan ba da account number ba saboda sai mun tattauna da mai girma shugaban kwamitin tafsir dan kan na zo in fasa bayani na a turo kuɗi suna faɗa aljihun tafsiri tafsiri ga marayu kuma suna faɗa sai mun yarjejeniya duk wata miliyan da ta sauko to ta mu ce ta marayu ku ba mu kayan mu kun yarda bismillah an ba ka ba za mu nemo account din mu mu saka sa mana haka ne ko baka bane yawwa idan an zauna an tattauna mun daidaita to shikenan za a sanar amma dai yanzu kofa buɗe take ta yan gari gaba ɗaya Allah ya muku albarka Allah ya bada ikon taimakawa kuma bara na faɗa wannan tafiyar ko ka taimaka ko baka taimaka ba ma dai za fa mu ji insha Allah za mu ji kuma Allah ba zai hana mu abin da za mu rike mu tafi da shi ba ka taho mu tafi tare da kai ka ba da gudunmuwarka masu shaguna ku ba da magi ku ba da omo ku ba da sabulu ku ba da kaza ku ba da kaza matan aure ku kawo abin da Allah ya kore muku mazan aure rigunan ku na cikin akwatuna da kuke da su kai yanzu za ka yanka shadda kai sallah dan fursuna yana neman tsohon wandonka tsohon rigarka tsohon hulanka tsohon takalminka ka kawo a hada a je a kai musu mu faranta musu rai ko Allah ya rufa mana asiri abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓe harshe akan wannan Allah ya mana afuwa sai ka ƙara sanarwanka ni na gama tawa
mala Allah ya saka maka da alkhairi Allah kuma ya bada ikon taimakawa a kumin afuwa ɗazu na yi kuskure wajen faɗin sunan makarantar da malam zai kai ziyara gobe da misalin karfe hudu da rabi wannan makaranta mai suna Barunde School of Health and Technology tana can kan hanyar Kalsingi za a kai ziyara wannan makarantar kuma malam zai gabatar da lacca mai muhimmancin gaske don haka mu yi dandazo mu je mu saurari wannan latta Allah ta'ala ya bada a ikon zuwa kuma kamar yadda muka faɗa cewa wannan masallaci sabo wanda aka rusa shi daga karamin masallaci ya koma zuwa Austria to da Allah mu je mu wannan masallaci wanda ya gina shi shine Alhaji Dalladi mai burdan shani dan Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kai mu gobe dan haka zamu dakata anan sai gobe da Allah ya kai mu akwai wani dan uwa da ya kawo alkur'ani guda biyu yace a taya shi da addu'a na alkhairi mala a sashi a cikin addu'a insha Allah ya ta'ala to Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu dacewa kai ma mai karanta tambayoyi muna maka addu'a Allah shiryar da kai don ana zargin ka kana rike tambayoyin mutane an ce ana kawo tambaya ta fi hamsin amma sai ka makale ka soke in na mata ne suka turo sai ka karanta da wuri na maza kuma baka karanta da wuri ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته